الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى في كتاب النكاح باب باب yace wani babu babun ne ko babu babun wani babu da ke bayanin tunkahul mar'atu ala arba'in يقول رسول صلى الله عليه وسلم تنكه المرأة على أربعين أو لأربعين هل هذا هذه الجملة إنشاء أو خبر تنكه المرأة لأربعين لكذا ولكذا ولكذا هذا إنشاء أو خبر خبر me bambanci tsakanin insha'i da khabari khabar labari aka bayar halin da yake kasancewa kenan amma insha'i mana ana umurta mutane su yi qala haddathana sar ana auren mace ala arba'in saboda waɗansu ɗabi'u guda hudu ko halaye guda hudu ko abin da mutum ke so guda hudu abin da ɗan adam ke so kenan guda hudu ko قال حدثنا صدقة ابن الفضل قال أنبأنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو هريرة الله كرم سيدنا يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي تنكه النساء لأربع abinda halin mutane kasance su akan auri mace saboda ɗabi'o'i guda hudu su ne mutum ke so game da mace na farko liddini don addininta mai son addini ne addini ya zama mata cikin jini ko ta yi boko ko ta yi menene addini na tare da ita ba ta wasa da addini ta je ta yi boko ta yi aiki ce ko menene addini na ranta tana kula da shanin addini ba ta sakaci da addini ba shi kenan ba wal jamali kuma kyakkyawa ga addini ga kyau wal mali ga kuɗi kuma wal hasabi ga ta kuma da daraja da ɗaukaka ‘yarwa ne ɗan jikan yawa ne to wa'annan abubuwa guda hudun an same su ga addini ga kyau ga kuɗi ko ta gaji kuɗi ko ma'aikaciya ce albashin tana da yawa tana da ko tana kasuwanci tana da kuɗi sa'an nan kuma ga ta da daraja da ɗaukaka alhassan in aka ce alhassan shine daraja da ɗaukaka to fa'alaika bi zati dini taribat yadaka in ya zama na sai ɗaya ɗabi'a guda ɗaya za a samu cikin mace a aureta to ka zabi mai addini amma duk ɗan adam yana so wa'annan abubuwa guda hudu su haɗu cikin mace akan samu ko ba a samu akan sa ana samu ana samu ko akan samu akan samu akan samu akan samu ba yau eh me ba mu ji akan samu ko ana samu ana samu ana samu قال أخبرنا محمد بن عيينة عن علي بن مسير عن عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث duk dan adam yana son abubuwan da yake abu mai kyau dan adam yana son abu mai kyau yana son mace duk kyau karkashin addini yake ai yana son kyakkyawan mace tana da kuɗi tana da daraja da dangantaka to amma wayannan abubuwa guda uku duk in an same shi babu addini to ina kiransu amma in aka samu addini zai zo ya kawo wayannan abubuwa ya za ya addini ya kawo wayannan abubuwa addinin kansa shi zai sa ya tamata zama tana da daraja zai kara mata kyau kuɗi fa wadatar zuci za ka samu wadatar zuci ba ta damu da sai an tara dukiya mai yawa ba to shi ita ta zama mai hali ke babu fi rukhsati fi nazar ila almar'ati inda alkhitba aw khutba aw alkhitba inda alkhitba yace an sassauci in mutum na so ya auri mace ya kalle ta saboda ya ga fuskanta da hannayenta ko? tafukanta ke ɗauko? قال أخبرنا خبيثة قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شوبة أنه خطب امرأة من الأنصار mugira ibn shuba shi ne je yana neman aure cikin matan madina yake neman aure faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce masa izhab fanzur ilaiha ka je ka kalle ta ka ganta ka gan fuskanta ta yi maka ko ba ta yi maka ba kar ka yi gini akan zato ka zo sai bayan an daura aure ka ga ba irin kyan da kake so bane mace ba za a ce mata mummuna ta kowace fuska ba sai a ce ba irin kyau da kake so ba ne don eh ai kyau suna ya tara ba ba haka ba ne ba kyau suna ya tara farkon kyau ga ya mace menene eh kasancewar ta mace dan ita mace kake bukata farkon kyau kenan to sa'an nan abubuwa kuma daga baya wannan wannan wannan wannan to shi ne aka ce makulun fi in kyau suna ya tara wani yana wani sun yaga kaza wani kaza ke mishi kyau wani kaza zai dauke mishi hankali wani kaza kaza haka amma mace inda take duk sunanta mace kasancewar sunanta mace din nan jiya mai manzo Allah ya ce in kaga kaza kaza cikin mafarki wal mar'atu ba haka manzo Allah ce ba wal mar'atu khairun duk yanda aka yi mace alkhairi fa innahu ajdaru an yuqdama bainakuma kaje ka kalle ta to zai sa ku fahimci juna ku zauna lafiya to wurin ya kalle ta din shine wata riwaya falyanzur ila ma yad'uhu ila zuwajiha ya kalli abin da zai ja hankalin shi aure ta to ya ja hankalin shi aure ta in fuska ce ya fi fitinuwa da ita ba ya ga fuska ba to in kuma akwai abin da yake so ya ƙara gani kuma shine kamar me eh ba lallai ba ne ba hoto ya wadatar ba zai ne kusantar da abu don wani lokacin hoto sai ya kara ma mace kyau sai in ta zo sai kaga ba haka ba ne babin iza ta zawajar rajul ma yi kalo na hu babin da ya zo na in mutum ya yi aure to za je a gaishe shi mai ake faɗa masa قال أخبرنا محمد بن كثير العبدي البصري قال أنبأنا سفيان عن يونس قال سمعت الحسن يقول يتي قدم عقيل بن أبي طالب البصرة عقيل ابن أبي طالب شي نوان وكنا سيدنا علي يازو بصرة فتزوج امرأة سي أور وتمج من بني جشم فقالوا له بالرفاء والبنين abinda suka saba kenan mutum ya hairu ma kana nikahun birrifahi wal banina wakan da suke kenan birrifahi wal banina faqala la taqulu zalika sai ce musu an daina fadar wannan kada ku fadi haka inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nahana an zalika wa amarna an naqula barakallahu laka wa baraka alayka yace abinda manzon Allah ya koya mana kenan kace barakallahu laka wa barakallahu alayka maimakon wancan da ake cewa lokacin gaisuwan jahiliya kenan bir rifahi wal banina قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع الإنسان منذ الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع الإنسان أي يجزي قيد متنجي أوري قال بارك الله لك الدعاء ليك مسكينا وبارك عليك وجمع بينكما في خير أقول الدعاء لتفهك إيه؟ بندي sai a ce mai? a canza lamirin mana barakallahu fiki barakallahu alaiki babu babun nahayi au babun an nahayu an khitbatin rajuli ala khitbati akhihi ma'ana an hana wani yana neman aure an samu rukuni ka zo kai ma ka shiga ka nuna bajinta don kana son ka rikita lissafi an fahimta amma kafin a kai ga rukuni wannan zai iya shiga wannan zai iya shiga wanda ya fi mata sai ta zaba amma bayan an fahimci juna an ce an san an bashi sai kai kuma ka zo daga baya kuma ka zo ka dirkita lissafi to shi aka hana annahayu halin nahayu ya ƙadil fasad au haza nahayu tanzihin mana annahayu za su zo nan da yawa in kana son ka fahimci wannan in an hana shi kare kaza to an hana kare wani ya kutuba kan kutuban wani in ya je bayan an samu rukuni sai ya shigo ya ce ai na fi shi kudi ai aka ce to an dawo kanka da kai za a yi aka daura auren aure yayi ko bai ba abin da aka ce aure yayi ko bai ba sai dai a ce yayi laifi kenan قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه wanzu Allah ya hana mutum ya yi hutuba kan hutuban ɗan uwansa yaushe kenan in an samu rukuni amma in ba a samu rukuni ba wannan zai ita ma in aka ce da wani ya shekaru kuma ne shiga ita kuma an ba an takura mata ba kyautata mata ba don sai wannan ya zo ya takara wannan yana so wannan yana so wannan yana so to sai me sai ta takalli wane ne ya fi mata wane ne yake da abin da take bukata sai ta zabe shi eh ba haka bane ba قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه حتى يأذن له kaman yadda ba a son an samu rukuni cikin neman aure kai kuma ka sake shigowa ka rikita lissafi haka ba a son in mutum yana ciniki an sallama masa kai ma ka zo ka shiga ciki ka kara ya zama takara ka ce ka kara kaza an hana wannan baki daya to wannan na wannan hani da manzon Allah yayi in an yi an yi kuskure an yi laifi amma abinda aka kulla din yayi ko bai ba قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن عمرو عن أبي ف... عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس فاطمة بنت قيس كنا مسألة لنت سنة مسألة إيه أنه أنها حدثته وكتبه منها كتابا أنها كانت تات رجل من قريش ونبى قريش كي أورنتا من بني مخزوم قبيلا بني مخزوم فطلقها البتة شيء سكيت سكين دبا كومي سكاني فأرسلت إلى أهله تبتغي منهم النفقة sai ta aika wajen iyalansa danginsa tana neman abinci wata riwaya da muka karanta baya sai suka kawo mata abincin da bai takara ya karya ba ko ba shi da yawa ko ba shi da kyau sai ta tashi da kanta ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullah ga abin da ya faru kaga abin da suka ba sai ce ai ba ki da hakkin ciyarwa a kansu ganin dama suka yi ta ce ba ni da hakki ya ce eh wannan ganin daman su ne aka ce ya ce in dai ba hakki na bane to ba na su sai ta mayar ta ce in dai ba ai fatima ta mutu kai tana ji mace ce mai ci da kanta sosai fa qalu laysa laki nafaqatu ya suka ce ai baki da haƙƙi haƙƙin laka haƙƙinka kenan ko eh akwai bambanci tsakanin abin da yake haƙƙinka da abin da yake ganin dama aka yi ganin dama an baka kyauta ko an baka sadaka duk wannan ganin dama ne amma haƙƙinka ne wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina da in ka karanta Jalaluddin Suyuti sai ce ubira bil haqqi li raf'il minna a an ce ka bashi haƙƙi shi saboda kada ka yi masa gori ka ba mutum haƙƙi shi kuma gori me za ka yi mishi ba ka da halin gori gori amma ka bashi kyauta ko sadaka fa za ka goranta mishi ko da baka ka rasa ladanka an fahimta fa balaga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qala shi manzo Allah ya sabu labari sai ya ce laysa laki nafaqatu ba ki da ciyarwa a kansu wa alayki al'idda kuma zaki idda wantaqili ila baiti ummi sharikin ki tashi daga wannan gidan ki je gidan ummi sharik wala ta futina bi nafsiki ta shiga ta fara idda kenan wala ta futina bi nafsiki wai me kenan kada ki hana mu kanki in kin gama idda ki bar mu samu labari ba haka bane ba wannan yana cikin kinaya ko yana cikin sarah sarih kinaya ce thumma qala sa'annan sai ce inna umma sharikin imra'atun yadkhulu alayhi ilaiha ikhwanuha min almuhajirin yace ke ummu sharik din nan ma da nace ki je gidanta ki yi abin nan ta idda din mutane ɗan uwanta na shigo mata shi yasa ba za ki sake ba akan haka shi yasa walakin intaqili ila baiti ibni ummi maktum fa innahu rajulun a'ma ki je gidan ibnu ummi maktumin nan za ki je ki iddanki saboda shi makaho ne baya gani in wada'ati thiyabaki lam yara shay'an lokacin da zaki zo ki canza kaya ba abin da zai gani wala tafutina bi nafsi fantalaqat ila baiti ibni ummi maktumin sai ta je inda aka ce ta je din abin zai la'akari anan shine manzo Allah bai ce ta je ko ina ta yace je ke waje kaza ke waje kaza an fahimta no akwai mas'ala a cikin wannan kissa da ake muke magana shin in mutun ya saki mace zaki ba komai akai wannan dai nassun ba ba ciyarwa amma idda fa ina za ta yi idda eh gidansu inda aka samu aminci me yasa gidansu ba su da me saboda me ki tashi ki je duk inda kike so ko ki je waje da manzon Allah ya ayyana eh me na'am ta tashi ta bar gidan ta je ina inda a ba inda ya dace inda manzon Allah ya ayyana mata ba haka bane ba falamma hallat zakarat anna muawiya da ta gama iddanta sai ta bada labarin cewa muawiya da abu jahamin katabaha muawiya da abu jahamin suna suna suna kutuba suna neman aure wannan yana nema wannan yana nema to wannan yana nuna cewa ya halatta in ba samu rukuni ba wannan shiga wannan shiga kenan ko fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace amma muawiya fa rajulun la mala lahu kiyaga kin ga muawiya talaka ne ba shi da kudi za ku je ku yi ta lissafi za ku yi ta fama kenan ko wa amma abu jahamin fala ya zaro asahu an atikihi amma abu jahamin mai zafi ne mai fada ne zaki ci duka ko ko kullum akan tafiya yake fa aina anti min usama me kike gani da usama me kike gani da usama faka anna ahlaha karihu zalika sai iyalanta dangin da suka ga me za ta yi da usama kaza kaza kaza ga ga فقالت سيدتي والله لا أنكه إلا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي والله با وند سن أورا سي وند منزل الله يتلقى من فنكحت أسامة سيت أوري أسامة قال محمد بن عمر قال محمد بن إبراهيم اتي يا فاطمة اتق الله يا كي فاطمة كجزء الله فقد علمت في أي شيء كان هذا كي كين سن سببين ديسا أكتي كتاشي جدا kada ki boye ki bayyana ma mutane tana da zafi tana da baki ba ta ragata ma mutane dangin mijin nata ba sa jin daɗin rayuwa da ita to shi yasa aka ce ta fita gidan an fahimta yace ya Fatima ittaqillaha ki ji tsoron Allah kada ki boye mas'alar faqad alimti fi ayyi shay'in kana kin san sanin kin sani sarai me yasa aka ce ki farga gidan akwai sababi kenan ko menene sababin wala tukhrijo illa an yati da bi fahishatin mubayyana to yana cikin fahisha mubayyana bakinta ba ta iya ka baki tana fada da dangin shi ya kanta malamai sun yi magana da lokaci duk mai suna fatin fati fati suna da zafi kuma ba yanda za a yi da su haka sai haka qala wa qala ibn abbas qala allah ta'ala Abdullah dan Abbas ya ce, Allah maɗaukakin sarki ce, Ya ayyuhan nabiyyu, iza tsallaktumun nisa'a, fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul idda, wa taqullaha rabbakum, mahallu shahid kenan. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyinah. shi ne ce walfahishatu an tabdu an tabduwa ala ahliha fa idza fa'alat zalika wa qad halla lahum an yukhrijuha abin da ke yin fahisha in ba ta iya kare bakinta tana fada da su ba ta raga musu to ya kai inda zai ba da izini a fitar da ita gidan kenan ko da ne me babu alhalin lati ya juzu lirajuli an ya tuba fiha irin macin da ya kamata ka nemi aure ba wai wajen kyau ko kuwa dangata gome ne a'a wani tsari ne na addinin musulunci kana auren ya ba za ka nemi kanwa ka kara ba kana neman kanwa ba za ka nemi ya ka kara ba kana an auren kanwan mahaifinta ba za ka nemi ta ka kara ba kana aurenta ba za ka nemi kanwan mahaifinta ka kara ba kana auren kanwan mahaifiyarta ba za ka aure ta ka kara ba kana aurenta ba za ka je ka auro kanwan mahaifiyarta ka kara ba ba a hada su amma in ba wancan za ka yi ɗauko wannan in ba wannan za ka yi ɗauko wancan amma hada su ƙarƙashin igiya ɗaya shari'ar musulunci ta hana an fahimta قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عامر قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكه المرأة على عمتها منذ الله يا حنا أورمة أكارا كان قوم ما هي فنتا أو فهمت والعمة على ابنة أخيها كذا كما a auro mace a ƙara kan ɗan ruwanta ɗan uwanta awul mar'atu ala khalatiha ko a kawo kanwan mahaifiyarta a auro ta a hada da ita ko ita a hauro ta hada da a hauro kanwan mahaifiyar a kara da yariyar awul khalatu ala binti akhiha ukhtiha wala tunkahu as-sughra ala al-kubra ba za a auri kanwa a kara ma ya ba ko a auri ya a dora kanwa ba walal kura ala sugura to nan yace naha an tunka al mar'atu an nahyi huna yaktabi maza وهل التحريم يستلزم من التحريم البطلان wannan tahrim ne in an yi auren yayi ko bai yi ba bai yi ba to in kana son ka fahimci wannan na ha amara kaza kaza to shi ka karanta malaman da suke tafiya in suna bayyana suna tafiya suna wayoyi a cikin usulul fiqi ka karanta zadul ma'ad ka karanta al-muntaka nailul awtar lishaukani ko subulus salam lis-sanani ko karanta fathul bari ko kuwa umdatul qari wa'annan manya manyan malaman shine suna tafiya duk da kayan aikin su suke tafiya suna tafiya da kayan aikin su suke tafiya da shiri matsala ɗaya sai su kaga sun kashe lokaci a kai su fito da matsalar fiki usulul fiqhi lugha komai da komai sai sun fito da shi saboda su tabbatar yasa in kana kana karatu kana so ka samu ɗimbin ilimi kaga nailul awtar lishaukani ko subul salam lissanani ko zadul ma'ad libn al-qayyim ko fathul bari ko umdatul qari umdatul qari sharhi ne na bukhari fathul bari shi ma sharhi ne na imam bukhari su duka sharhi ne na imam bukhari kuma zamani ɗaya suka yi wannan sharhi saboda aini yana auren kanwa ibnu hajar al-askalani yana auren kanwarsa ibnu hajar al-askalani shine sahibu fathul bari to sai da yake zamani ɗaya ne suke kowa na ji da shi malami ne sai fitina sai ta shigo a ciki shi ne ibn hajar yake cewa kai duk inda kake ɗauko wayannan maganganu na san su na gaggan su ba da bukata ne saboda shi aini ya fi karfafawa wajen lugha irabi da mas'ala kamar shi hanafi ne ba ibn hajar kuma shafi'i ne ya ce na san inda kake duk wayannan kalmomi abubuwan da kake ɗaukowa na gan su na bar su ga abin da ya dame ni wajen tahriji wajen sina'a hadisiya ya da ilimin hadisi ya ce na sani ba kan wata ce take zuwa gida ta ɗauki littafai na ta kai maka ka sa gana gana ɗauka ba kan wata take zuwa gida ta ɗauki abubuwa na da na aje ta kai maka ka je ka mana littafan guda biyu suka yi tashi da wahala a samu sharhi na buhari sama da su to amma wanne ne ya fi daraja da ɗaukaka sai malamai suka auna suka ce fathul bari akwai tawadu'anci cikin sa sunan umnatul qari akwai ji da kai a ciki to shi yasa Allah ya ɗaukaka fathul bari a ciki an fahimta قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن انا ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يجمع بين المراه وامتها والمراه وخالتها. an gane wa'annan ku aka ce in kana son ka ga wa'annan naha za a iya yi an yi laifi ne amma abin da aka kulla ya yi naha an kulla ma bai yi ba to sai ka je ka bi wancan malaman ko amma fa sai ka yi takatsantsan akwai malaman da suna da ɗimbin ilimi amma za ka shige su to sai ka yi takatsantsan ba ka ba za ka shige za ka shige su ka debo ilimi kuma ka jama kanka rigima su sun kosa ne sun kai inda suka kai yasa ba sa shakkan kowa wayansu mas'alolin sun ka ɗauko za ka sha wahala cikin garin ku ko shekul albani da shekarun shi da ilimin shi da komansa da ya shige su ya ɗaiɗaibo abubuwa da kyar ya sha an ta caccakan shi an kasa fahimtar shi ya kasa fahimtar mutane duk da cewa ya yi aiki shekaru hamsin baya ba malamin da ya yi ma hadisi hidima irin shi babun fi nahi an shigari babin da ya zo an hana ashigar ashigar shine ka auren masa da ‘yarka, ya auren maka da ‘yarsa ba sadaki tsakaninku, in an yi haka aure ya yi ko bai ba, eh? قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار منذ الله يهنا أي أوري شغار قال مالك والشغار imam malik yace abin da ake ce ma ashigar an yuzawwija ar-rajulu al-akhara ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akharu ibnatahu bighairi sadaqin mi imam malik yace an yuzawwija ar-rajulu al-akhara ibnatahu bai ce wa yuzawwiju akhar ibnatahu yace ala an yuzawwija al-akharu yuzawwijahu al-akharu ibnatahu bighairi sadaqin ina ma'ana haka ala da sharaɗin kai ma ka auren min da ‘yarka zan auri ‘yarka ni ba da sharaɗin zan auren ma da ‘yata ko ko ce zan baka ‘yata da sharaɗin kai ma ka bani ‘yarka ba sadaki tsakaninmu aka ce an hana wannan ko to in haka ya auku ya za a yi hana suka ce auren ya yi sai kowa sai a bada sadaki kila li abi muhammadin tara bainahuma nikahan aka ce ma abu muhammadin akwai aure tsaka a wannan auren yayi قال لا يعجبني لا يعجبني بزن ايكو اا باب والباب في نكاح الصالحين والصالحات أوري as-salihina a wurin mutanen kirki maza haka a wurin mutanen kirki mata قال أخبرنا أبو عاصم عن إبراهيم بن عمر ابن كيسان عن أبيه عن وهب بن أبي مغيث قال حدثتني أسماء بنت أبي بكر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نانا عائشة الله كرمة درسي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يأتي أنكهوا الصالحين والصالحات وأورر ما متانين كركي حكا ما تنكركي مزن كركي لما تنكركي متمن كركي يزو أباش أوري إن أر كركي تزو أوريتا قال أبو محمد وسقط علي من الحديث فما تبعهم بعد فحسنوا ku auren mamutu ku aurar ma mutanen kirki duk abin da zai faru daga baya abu ne mai kyau an fahimta babu nahayi anin nikahi bi ghairi waliyyin babin da yazo na an hana ayi aure ba waliyyi قال أخبرنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي باب أوري سيد ولي قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي بزا أي أوري بسيد ولي شيء أنسى ولي ما تك يا يا يدي أن تفنكهوهن بإذن أهلهن في أنسى ولي كو to in ta je ta aurar da kanta fa la nikaha illa aka ce ta aurar da kanta ba izini ba kenan inda izini ba za a ce ta aurar da kanta ba sai ce ba haka bane ba saboda izini din ai shi ke tsaye matsayin wa waliyi tun aka yi aure ba waliyi ya me ke me hukuncin auren eh eh kai tsaye aure bai ba eh قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منظم الله صلى الله عليه وسلم يأتي أي امرأة نكحت بغير إذن وليها دمة دتي أوري بعد إذن ولي تبا فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل aurenka batili ne ko ya an ce batili da fasidi da kowanne ne yana da yana da yana da ma'anan da yake bayarwa fa inish tajaru in suka yi jayayya qala abu asimin wa qala marratan fa in tashajaru in aka samu jayayya fa sultanu waliyyu man la waliyya lahu sultanu shine waliyin wanda ba ta da waliyi ina mana a sultan eh fasultanu ina mana a sultanu wani irin shugaba eh kano in an ce fasultanu waliyu man la waliya lahu
fa'in asabaha ya sadu da ita falahal maharu bi mastahalla min farjiha za a aiki tun da ya halatta farjinta qala abu asimin amlahu alayya sanata 60 wa 40 wa 100 babu fil yatimati tuzawwaj babin da yazo na karamar yariya a aurar da ita bata balaga ba ko abin da ake ce mai yatimi shine wanda uban shi ya mutu kafin ya balaga to wannan yatima aka ana amfani da ita ne lokacin da ubanta ya mutu tana karama sai sunan ya makale mata har ta zo ta girma ake ce mata yatima قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي تستأمر اليتيمة في نفسها أنا نيمن إذن ياريا أكلت إذا أورد إتا فإن سكتت أنت يشرو فقد أذنت تايدا وإن أبت انتكيا لم تكره بزاءة لستاتبا باب يتي وربابي في استئمار البكر والثيب neman izinin budurwa da bazawara in za a aurar da su sai an nemi izininsu قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا تنكه الطيب حتى تستأمر بزورا بزا أوريت بزا أورد بزا أورد إتبسي أني مئذن انت ولا تنكه البكر حتى تستأذن ba za a aurar da budurwa ba sai an nemi izininta wancan tusta'amaru sai an nemi umarninta wannan kuma izininta wa iznuha as-sumut in budurwa ce in ta yi shurutu ta yadda kenan don tana jin nauyin ta ce eh ina so قال أخبرنا وهب ابن جرير وين har yanzu ana nan kunya na tare da mace har abada har yanzu har gobe akwai kunya eh inda babu kunyan me yasa ake sa wasan kokoyo ana faman fitar musu da kunya eh an sa akwai ta kenan har gobe akwai har abada akwai inda suwa ne ne kunya ta ragu a jikinsu ba wanda suka je suka yi boko ba shine gogayya yau da gobe ba har gobe kauye da wuraje da yawa ko ina har ko ina akwai mata masu kunya har yanzu har waɗanda suka yi boko har waɗanda suka yi boko qala akhbarana wa habun jari dan kunya shine adon mace shine adon mace kunya ta mecece kunya me kunya alhaya'u انكسار نفساني يأمر بفعل الجميل وترك القبيح أبنى كتما كنيا قال أخبرنا وهب ابن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال حدثنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها وأنكه الأيام منه الأيم أحق بنفسها بزورا كده من وليها إذا تعرف تنشنت كانت كانت دا ولينتا والبكر بدرواكما تستأذن في نفسها زأني إذن انت أكنت زا أورد إتا وإذنها سماتها إذن انت انت يشروكي كأغواني يازو ينا نمان كده أوري كذا كذا كذا sai ta sa kanta kasa ba yadda za ta yi gobe a kirata jibi a kirata in ba ta ce komai ba to ta yadda kenan ya zama izininta kenan a shar'ance ta girgiza kai ta ce a'a ta shi kenan ba za a tilasta ta ba an fahimta amma ba zaura ita ba za a jira shiru din da ba za ta yi shiru ba saboda tana ta mallaki hankalinta ta yi aure ta sani in ba a'a ba na so ko ina so shi kenan قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك أول شيء سألته عنه قال حدثنا عبد الله بن ابن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي تستأذن البكر وإذنها سماتها budurwa za a nemi izinin ta ba haka za a aurar da ita da karfi ba in ta yi shurutu ta yarda kenan قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثني عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن موهب ابن موهب كو كو موهب موهب قال أخبرنا نافع بن جبير ابن مطعم عن, عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أملك بأمرها من وليها بزورا إتتفي ملكا الأمر انت صمد ولي انت والبكر تستأمر في نفسها بدروا كما زأني من إذن انت وصمتها إقرارها الأيم أحق بأمرها من وليها bazawara in ta je ta aurar da kanta ba tare da waliyinta izinin waliyinta ba aure yayi ko bai ba eh eh ban ji ba ah da zo ta ce ita ta tana son ta aurar da kanta a shirya auren liman ya aurar da ita ba tare da waliyinta ya abin ya yadda ba tare da waliyinta ya shiga ciki ba aure ya yi ko bai ba ya yi ko bai ba saboda me wajen ahnaf ya yi قال أخبرنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثني عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن موهب قال أخبرنا نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أملك بأمرها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وصمتها إقرارها إيه؟ هو يتي بايا سو إيه a yana tafi ne a ba kowane lokaci suke ake kawo komai waje ɗaya ba yana tafi wacce aka aurar da ita ba ta zo ta je ta fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubana ko waliyina ya aurar da ni ni bana so a cikin wata riwaya idan ya ɗaukaka kaskanci ya sa wani ɗan uwansu ne ya ɗauke ya aura ya aura mai aurar da ni ya bashi don ya ɗaga darajarsa ni kuma bana so a ce in ba so babu aure wata riwaya wata kuma da ta zo ta fara manzo Allah mahaifina ya min aure ba na so shi manzo Allah ce to ai in ba kya so ba aure kenan baki yadda da aure sai ta ce eh na zo ne in sani mu mata muna da haƙƙi ko ba mu da haƙƙi amma tun da an tabbatar min da haƙƙi na na tabbatar da abin da ubana yayi in ta ce ba ta yi ba shikenan auren ba shi auren ba an fahimta akwai wacce aka warware auren tunda ta ce ba ta so ita za ta zaura kuma ta ce ba ta so sai a mata dole sai a mata tilas budurwa za ta girgiza kai ce ta gudu ko ta girgiza kai ko ta koma gidan gwagwanta da zama mazancen na da da na da da na da ba yadda za a yi manzo Allah ce alkhairu fiyya wa fi ummati ila yawmil qiyamah duk inda rayuwa ta kai da lalacewa wallahi akwai na kwarai akwai na kwarai ya danganci al'adar gidan ko al'adar ko menene manya suna iya fahimtar ko menene ana sha baku labari ba a biyu ke shekarun da baya shekaru kusan talatin ko da wani abu wata tana tafiya ta kamar ta zautu haka aka ce aje a maye kaza kaza kaza kaza tana magana ce in ka tafi gida ce ka zo ka yi iskanci an kore ka in ɗauki kai na ba wannan kafiri tsakaninta da Allah take wannan magana ba mai ji wanda suka ji satan ji suka yi banna tsoron Allah mai zai sa ta yi wannan admission take nema aka ce ba za a bata ba wani arne ne sai ya sai ta zo ta bashi dare daya wannan shakkenci da ake duka ta buguwa media media yanzu ne aka samu kafofin wasu ake tunti ne ana yi shi dai na yanzu ya karu ko an samu dama ana bayyana tana ce ba yar Kano ba ce ba yar Kaduna ce wallahi Kaduna ba bariki ba ce amma yar Kaduna ce duk inda ake musulmi akwai bayan Allah fa ciki al'umma ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda aka samu al'umma manzon Allah akwai na kwarai sai kai ne baka san su ba ko baka neman inda suke ba ko kai ke cikin wayanda ba na kwarai ba sai ka dauka cewa kowa haka ne ba haka bane ba akwai na kwarai har gobe wallahi in ka neme su zaga babu wani babi as-sayyibu yuzawwijuha abuha wa hiya karihatu bazawara mahaifinta ya aurar da ita kuma ba ta so lokaci ya yi? lokaci ya cika? eh? اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم